ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى مثل والسلام عليكم ورحمة الله ina farin cikin haɗuwa da yan uwa a daidai wannan lokaci mai karin albarka wanda za mu fara gudanar da wannan taro na ƙarawa juna ilimi a hakikanin gaskiya farin ciki na ba kankani ba ne haɗuwar mu da waɗannan fuskoki masu albarka abin da nake so in faɗakar ababai ne kamar guda biyu zuwa uku abu na farko mu ɗauka cewa ba mun zo nan gurin bane dan ne in karantar da ku mun zo ne dan mu yi mudarasa abinda ake nufi mudarasa wato karawa junan mu ilimi Malam Ibrahim na jan baki duk kuna kallo ni kuma ina sharhin abinda ubangiji ta Allah ya sa zai iya النوع الثالث ترتيب الصور بحيث تكون كل صورة في موضعها من المصحف وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل إمران وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية يوسف أو يونس وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما wato nau'i na uku shine jerin surori fatiha sannan suratul bakara sannan suratul ali imran sannan suratul nisa har mu zo suratul falq da suratul nas a yadda yake dinnan akan haka shi kan ba nasi bane ijtihadi ne an gane ko to tunda ba nasi bane ba dole bane ba dan a ce sai ka bi wannan jerin ka zo karatu ka iya karanta suratul ali imran sannan ka koma ka karanta suratul bakara sannan ka je karanta suratul maida sannan ka dawo ka karanta suratul nisa'i duk ba kai laifi ba amma jera ayoyi a cikin sura wannan dole ne jera kalmomi a cikin kowace aya wannan menene dole ne kamar yadda jeran ta harufa cikin kowace kalma dole ne amma jeran ta surori yadda yake din nan wannan ba dole bane ijtihadi ne ina ba dan fahimta بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف وهذا ثابت بالاجتهاد اجتهادي ne فلا يكون واجبا da haka ba zama wajibi a ce sai mutum ya lazarce shi وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حذيفة يا صلى ترى من الله أو ندري sai manzon Allah ya karanta suratul baqara sannan sai nisa'i sannan sai ali imran kaga ya canja jerin da muka saba gani jerin da muka saba gani al-baqara sannan ali imran sannan nisa amma gashi yayi al-baqara sai yayi an-nisa sannan ali imran gashi ko hadisi tabbatacce cikin sahih muslim sannan imam al-bukhari ya ruwaito hadisi mu'allaq hadisi mu'allaq wanda aka shafe mutum ɗaya daga farkon sanadinsa ko zuwa ƙarshe ko kuma daga ɗayan shikenan ba a ƙara shafe wani ba kamar da yake ma awwal al-isnad minhu yutlaqu wa law ila akhirih mu'allaq annahu qara'a wato an al-ahnaf daga al-ahnaf annahu qara'a fil ula bil kahfi ya tashi yin sallah a raka'a farko karanta fatiha da suratul kahfi wa fi thaniya a raka'a ta biyu kuma bi yusuf fatiha da suratul yusuf aw yunus ko suratul yunus kaga ya nuna ziyarar ta arba dole bane na iya fatiha da wal'ada ta zaba a sura ta farko kuma fatiha da lam yakun allazina kafaru a sura ta raka'a ta biyu ya halatta in yi wannan wa zakara annahu salla ma umar bin al-khattab subha bihima ya ce sun yi sallah tare da umar dan khattab sallar asuba kuma da waɗannan surorin guda biyu قال شيخ الإسلام ابن قال شيخ الإسلام ابن تيمية تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها لكن لما لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا لما سنه الخلفاء الراشدون وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها جميل ابن تيمية يكي تجوز قراءة هذه قبل هذه ya halatta ka karanta wannan kafin wannan ma'ana ali imran kafin bakara ko an ko an nisa kafin ali imran hadhihi qabla hadhihi wa kadha fil kitaba yace haka in ka tashi rubutu ya halatta ka fara rubuta wannan sannan ka rubuta wannan ولهذا تنوعت مصاحب الصحابه ده haka qur'anai da sahabbai suka rubuta da hannunsu suka sha bamban fi kitabatiha wajen rubuta surori lakin lamma tafaqu ala al-mushaf fi zamanin Usman amma daga baya da suka zo suka yi ittifaki akan yadda jerin surori yake a lokacin Usman sara hadha lima sannahu al-khulafa'ur rashidun sai ya zanto Allah zanta haka din dan haka khulafa'ur rashidun suka sunnanta mana wa qad dalla al-hadithu ala anna lahum sunnah yajibu ittiba'uha hadisi ko ya nuna cewa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin ibn tayyib dan shi yayi tahririn abubuwan ya abin da yace yana ganin idan aka kyale abin a haka to kuma sai kowa ya yadda ya dama wata rana sai wani ya fara jeran da Qur'anin sa da lam yakun wani ya fara da sabbi ismu rabbikal ala wani ya fara da amma to sai a samu rudani da yawa kuma yawan al'ummar da kuma yadda jahilci ya kanta sai wannan ya sa ma wani ma gaba ɗaya bai musulunci ce kai abin ma san rai ne kowa ma wanda ya dama ki wannan kowa yi ne shi yasa shi ibn tabiya ya fi ganin a tsaya a yadda su Usman dan Affan suka tsaya duk da cewa ba nasi ne ce su tsaya haka ma matan da sun tsaya to sai a yi aiki da hadisin alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin ina ganin saboda yadda lokaci ya ja ga lokacin sallah ko sai mu eh
كتابة القرآن وجمعه لكتابة القرآن وجمع لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة ولذلك لم يجمع في مصحف بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عصب النخل من عصب النخل من عصب النخل لا عصب shi ya fi mu gaskiya ba yadda kalmar take a larabci usuf jam'i na asib wato ba shinin bane ba ina jin kuskuren da ba ne wannan na'am
من عصب من عصب النخل ورقاع الجلود ولساف الحجارة وكسر الأكتاف وكان القراء عددا كبيرا ففي صحيح البخاري عن علم abin da za a karanta a nan gudun shine kitabatul mushaf wa jam'u wato rubuta alqur'ani da kuma tara shi sai yace rubuta alqur'ani da tara shi yana da zango guda uku zango na farko shine lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana al-i'timad fi hadhihi al-marhalati ala al-hifz akthar min al-i'timad ala al-kitaba a lokacin annabi an fi dogaro da har da sama da dogaro akan rubutu ana yin rubutu ba ba a yi ba amma an fi dogaro da harda sai ka samu mutum ya haddace surori da dama bai taɓa rubuta su da kawa bai taɓa rubuta su ba da hannun shi amma ya haddace kuma sai zaka ga mutum ya haddace dogon hadisi da manzon Allah ya faɗa kila so ɗaya abin ya faru amma ya haddace shi gaba ɗaya lokaci guda so ɗaya kuma kila ya ji shi ma saboda mai liquwwatiz zakira saboda akwai karfin kwanya wa sur'atul hifz da kuma gaggawar hadda din wa qillatul katibin da karancin masu suka iya rubutun wa wasa'ilul kitaba da kayayyakin rubutu kamar takarda da alkalami da tawada da meye suna da karancin sa walidhalika lam yujma fi mushaf da haka a lokacin annabi ba a samu sukunin a tara qur'ani gaba ɗaya ba a rubuce a wuri guda balkana man sami ayatan hafiza abin da yake faruwa duk wanda ya ji wata aya ɗaya sai ya haddace au kataba ko ya rubuta shi kadai shi ma ta yassara lahu gurgurdan yadda ya samu sauki min usubin naqli dangane da tamka ta dabino wa riqa'il zuludi ko kuma fatu na dabbobi waɗanda aka jeme wa liqa'il hijarati ko falalan dutse kamar dutse da za a sassako shi daga cikin babban dutse irin wanda ko za a irin wanda ake kamar nika da shi a da to za ga irin wannan duwatsun yawanci a cikin suke rubutu saboda karancin wannan wa kisr al-aktab da kuma abin da ya shafi kasusuwa na dabbobi kamar kamar irin dabbobi giwa haka yanzu idan ka samu wani bangare na kashinta yana da girma to sai su yi rubutu a jikin shi wa kana al-qurra wa adadan kabira mahaddata qur'ani a lokacin adadin suna da yawa da haka an fi dogaro da hadda sama da rubutu dan kayan rubutu sune waɗannan abubuwan da aka lissafa wanda ga hakikanin gaskiya za a gaba su da yawa na'am
ففي صحيح البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سبعين رجلا يقال لهم القراء فعرض لهم حيا
ايه فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وزكوان وزكوان عند بئر معونة فقتلوهم وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي وأبي الدرداء رضي الله عنهم hadisi ya tabbata cikin bukhari daga anas dan malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da mutum 70 yuqalu lahum alqurra wanda ake kiran su hafizai to sai da annan nake so in ja hankalin mu da cewa yayin da duk muka ga lafazin alqurra a cikin rubutu na marubutan mu na da magabata sawawan ana magana a lokacin annabi ko na sahabbai ko na tabi'ai to ba sa nufin fa irin mahaddata irin namu yanzu don mahaddata irin namu na yanzu su ne wanda sun haddace alkur'ani amma ba su san komai ba game da shi su ko waɗancan haddace tare da sanin ma'ana ga haɗe da juna ina fata an fahimta don haka lokacin da suka ce alqurra a wancan lokacin kar mu fassara ta da tsantsar mahaddata irin namu na yanzu dan yanzu kawai idan nace mahaddaci ne shiru a islahin kasar Hausa kowa ya san mahaddaci wanda ya haddace Qur'ani kila har ya rubuta da ka amma kila ko alari bai taɓa karanta ba su suka fi yawa galibi a cikin mahaddata to amma a da lokacin da za a ce alqurra wanda fa ya san abin da yake kuma ba qur'anin kadai ya sani ba yana da hadisi masu dimbin yawa sai dai ya ya fi shahara da qur'anin saboda sauran abubuwa babban misali akan wannan manzo Allah ya ce ku koyi alqur'ani wajen mutum ya kawo su a jere cikin hadisin bukhari misali salim maula abi huzaifa da abdullahi bin mas'ud da Ubay bin Ka'ab da Mu'adh bin Jabal to yadda waɗannan mutane suka zanto zarata a haddan Qur'ani har manzo Allah ya akwai Qur'ani wajen su to kuma cikin su kowa yayi fice a babin tafsiri musamman Abdullah da Mas'ud kuma yayi fice a babin hadisi kuma yayi fice a babin fatawa da ma'rifatul ahkam to sai ka samu ba Qur'ani kadai mutum ya sani ba a yanzu kuwa ba dukan hafizai ne suka samu wannan sukonin ko kuma wannan damar ba saboda wannan ya danganci al'adan mu wajen karatun su al'adarsu a wajen karatun kamar yadda Abu Abdurrahman Sulami yake faɗa sun kasance aya goma suke koya ba sa ɗora ta goma wata goma har sai sun haddace wannan goman sun san ma'anarsa sun yi aiki da ita yace a wurin su muka koya don haka fata allamna ilma wal amala jami'an sai muka koyi ilimi tare da aiki da shi dan su ma haka sau koya kuma wannan ta sa Abdullahi dan Umar ya shekara takwas kafin ya haddace suratul Baqara tsammanin ka rubuta yake je kiskadi irin mu yanzu har ya kai shekara takwas bai haddace suratul bakara ba ai in goma suratul bakara ce zai iya haddacewa amma abin da ke faruwa shine idan mutum ya dauki aya goma sai ya tsaya ya san ma'anarta kuma sai ya ga cewa duk abin da ta ce bai ya yi aiki da shi yadda kare kalam din su kenan wajen haddan qur'ani mai girma tsarin su kenan salamatun su kenan da qur'ani to kaga shan bamban da namu tsakani da Allah da haka dai anan na so in ja hankali dangane da kalmar alqurra dan wani lokaci ga kalma yadda take amanarta ta da to amma sai mutum ya fassara ta da abin da ya saba gani a garin su sai ta zanto ya an rasar da ma'anar ta asali da can ba a kiran alqurra alqari sai mutumin da yake lalle ya haddace qur'ani kuma ya san ma'anarsa wanda kawai bai san ma'ana su ba ma yadda za ka samu ma mahaddacin da bai san ma'ana ba zai yiwu ba kawai hankali ba zai karɓi wannan ba to kaga in ka zo fassara irin wannan kalmar dole sai kai bayani in ka ganta cikin hadisi ko a wani wuri to waɗannan mutane da ake kira alqurra manzon Allah ya aika su fa arada lahum hayyani min bani sulaym ra'ilun wa zakwan sai waɗansu kabilun larabawa biyu suka tare su a hanya wannan kabilun larabawan guda biyu asalin su daga bani sulaym ne ra'il da zakwan sunan su kenan ɗaya kabilar ra'il ra'il ɗaya kuma zakwan inda bi'ru ma'una a wani wuri da ake kira bi'ru ma'una suka tare waɗancan sahabbai na manzo Allah da manzo Allah ya aike su faqataluhum wato suka kashe su gaba daya wa fi sahabati ghayruhum kaseer a cikin sahabbai akwai dan sahabbai wanda ba waɗannan ba da yawa kal khulafa'il arba'a kamar halifofin nan guda hudu da Abdullah dan Mas'ud da Salim maula Abi Huzaifa da Ubay bin Ka'ab da Mu'adh bin Jabal da Zaid bin Sabit da Abu Darda duk wannan suna cikin hafiz na'am
المرحلة الثانية في عهد wato mahallin shahid anan gurin me yake so nuna maka yawan mahaddata a lokacin annabi tun daga shi lokaci guda an kashe mutum nawa saba'in banda su kuma ga waɗansu shahararru wannan ya nuna a lokacin sun fi dogaro da har da sama da dogaro akan rubutu shine abin da yake so ya ce maka ashe tara alqur'ani a lokacin annabi tara shi a cikin kirji shi aka fi baiwa muhimmanci sama da tara shi a cikin takardu to sai marhala ta biyu zango na biyu na tara alqur'ani ko rubuta shi المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة الثانية عشرة من الهجرة sanati في السنة الثانية في السنة الثانية eh to ba sai kai lirabi ni lirabin kawai da mini ko da jama'a Abdulrahman ya ce ba lada idan ya lirabi ne ko ya larabci muka ce ba haka ba sai ce din lirabin ka dai baka da lada ko da muka ce ba
في السنة الثانية عشرة من ال...
bisanati saniyata عشرة asharata ina fiye da wannan wajahin bisanati asaniyata asharata في السنة الس- eh وين مركبنا؟
eh bi fatahil mabani ala fatahil zuai
على الألف، لكن على- إذا كان محلا بالألف والله هذا ما في المكان da haka wajahin na biyu shi ya fi karfi akwai wanda suka ja'izi cewa idan ya zanto an- ya zo ala sigati ismul fa'il sani salis rabi khamis cewa jaza fihi kaza kaza kaza kaza amma wannan wajahin ya fi karfi
في عهد أبي بكر wani رضي wanda ka tafiya akan mazhabin su ibn hisham ne a cikin nahau dan mazhabin su ya ci tsafta mazhabin ahlul kufa akwai yanci a nahau to amma kuma akwai fawza da yawa ala kulli halin ne muje dai sai ku faɗi duk wanda kaga dawa في عهد أبي بكر في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة الثانية عشرة من الهجرة جميل.
وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء مم.
منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع ففي صحيح البخاري wato zango na biyu shine lokacin Abubakar Siddiq a shekara ta goma sha biyu bayan hijira wannan shine zango na tara alqur'ani ko rubuta shi sababin da yasa ko aka tara alqur'anin ko tunanin rubuta shi a lokacin annahu qutila fi waqa'ati al-yamama a yakin da aka yi na imama kadai an kashe adadin kabirun min al-qurra adadi mai yawa cikin hafizai daga ciki akwai Salim Maula Abi Huzaifa ɗaya daga cikin mutanen da manzo Allah ya umarnin a koyi alqur'ani wajen su gazwatul yamama din nan shine yakin da aka yi tsakanin rundunar sayyidina Abubakar Siddiq da rundunar Musailimatul Kazzab rundunar Musailimatul Kazzab to ana aka kashe hafizai da dama fa amara Abubakar bi jami'i li Allah ya zai sayyidina Abubakar yayi umarnin cewa to a tara alqur'anin nan wuri guda a rubuce dan kare zuwa salwanta yau aka kashe hafizai gobe aka kashe hafizai kana je wata rana a rasa hafizan kuma ba a riga an rubuce shi gaba ɗaya ba aha fa fi sahih al-bukhari وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة فتوقف فلم يزل عمر يراج- يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر فقال له أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فتتتب فتتبع القرآن فاجمعه مم.
قال فتتبعت القرآن أجمعه من العصب وال...
العصب.
من العصب واللخاف وصدور الرجال فكانت الصحف عند عند ابي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصه بنت عمر رضي الله عنه رواه البخاري مطولا وقد وافق المسلمون ابا بكر على ذلك وعدوه من حسناته حتى قال علي رضي الله عنه أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله
ya tabbata cikin bukhari umar dan khattab ya ishara ga abubakar cewa a tara alqur'ani ba da waqa'at al-yamama bayan yakin yamama fa tawaqqaf sai abubakar ya tawaqquf wato bai ce ba zai aiki da shawarar ba amma kuma bai ji ta kama jikinsa cewa yayi hakan ba tawaqqufi kenan fa lam yazal umar yuraji'u umar ko bai guce ba duk bayan lokaci sai ta cewa ya kamata fa kai umar ya tara alqur'ani hatta sharaha Allahu sadra Abi Bakr lizalik har Allah ya haskaka kirjin Abubakar kan cewa eh wannan fa shawara ce da ya kamata a yi aiki da ita fa arsala ila Zaid ibn Sabit ya aika wa Zaid ibn Sabit Zaid ibn Sabit ya zo a lokacin Abubakar din a Umar na nan sayyidina Abubakar ya ce da shi innaka rajulun shabun aqil kai mutum ne wanda yake jarumi sannan mai hankali don lafazin sha wani lokacin ana nufin saurayi da shi wani lokacin ana nufin jarumi mai hankali la nattahimuk ba ma tuhumar ka game da wani abu na addini wa kad kunta taktubu al-wahya li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tun lokacin annabi annabi ya aminta da kai ya sa kana rubuta masa wahayi wannan kanta wata tazkiya ce sai annabi ya sake ya zanto mai rubutun wahayi dan haka fatatabbi alquran je kai maza ka bibiyi duk inda alqur'ani yake fajma'ahu ka tara shi wuri guda zai da yake fatatabbatu alqur'ana ajma'uhu min al'usubi sai ne ta bibitan alqur'ani ina taro shi daga jikin tankar dabino inda aka rubuta wanda suka rubuta in kana da wannan fankate tan ganyen na dabino da ka rubuta wadansu ayoyi in ce kawo min ayoyin da ke wajen ka in je wurin wannan in karbo min al-usub kenan wal lisaf da wanda suka rubuta akan falalan dutse wasdur rijal da kuma wanda suka haddace wani abu suna faɗa min abin da suka haddace ina rubutawa fa kanat as-suhbu inda Abi Bakr hatta tawaffahu Allah wato wannan takardu da aka tara na rubutaccen alqur'ani sai suka zanto a wurin sayyidina Abubakar har zuwa lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa thumma inda Umar sannan daga baya aka bishe su wajen Umar dan Khattab hayatahu shi ma suna wajensa har tsawon rayuwarsa sun ma inda hafsa sannan aka maishe su wajen hafsa binti umar rawahu al-bukhari mutawwal imam al-bukhari ya rawaito hadisin yana da tsawo amma malam ya takaita daidai mahallu shahid ne cikin hadisin to a nan gurin abin da yake so ya ce mana um, a lokacin sayyidina abubakar an tara alqur'ani a rubuce gaba ɗayansa an tara shi a rubuce wanda aka tsora wannan aiki wato shine zaid ibnu sabit kuma ya bai dogara ga haddasa kadai yace bari in je rubuta wadda da cewa ma haddasi ne kuma annabi ya ce akwai alqur'anin a wajensa har sai da ya karbo abin da ke rubuce kuma ya tambaye wanda suka haddace dan ya zanto kowace aya yadda ya haddace ta haka wani ya haddace ba a samu shakka ba duk ya rubuta to amma a wannan lokacin ba a yi tartibi ba jera ayoyin a ce fatiha sannan suratul baqara sannan ali imran sannan kawai dai kowace sura akwai ta a rubutanta kamar mu dauka wannan gaba ɗaya nan suratul baqara ce to gata a nan gurin wannan suratul nisa ce to gata a nan gurin an hada ta hadaddiyar ta wannan kaza ce to gata a nan gurin wannan haka da aka har hada su gaba ɗaya haka kawo wa Abubakar ma'ana dai ana da abin da in yau an rasa duk hafizai to za a kwafi qur'anai daga jikin wannan an samu nuska asliya ta alqur'ani mai girma a haɗe gaba ɗaya ba a jin akwai wata aya da aka rasa ina ba don fahimta shine aikin da sayyidina Abubakar ko hidimar da yawa alqur'ani kenan wato a hada shi gaba daya a wuri guda ba tare da an samu nuri wani abu ya sarwanta ba to shine malaki ta musulmai gaba daya sun yi ittifaki da Abubakar akan wannan abin da yayi wa duhu min hasanatihi hatta qala alaihi Ali radiyallahu har Ali bin Abi Talib ta a'zamu an-nas fil masahif ajran Abubakar wanda yafi kowa lada wajen tara alqur'ani shine Abubakar rahmatullahi ala abi bakar huwa awwalu man jama'a kitab Allah yace Allah duka Abu Bakar shine farkon wanda ya fara hada littafin Allah wuri guda to anan nake so in yi tambihi dangane da abu guda biyu masu muhimmanci abu na farko waɗansu daga cikin yan bid'a sukan yi kokari su wajen daura bid'a gindi sai su ce an hada alqur'ani ma bid'a ne dan ba a hada shi a lokacin annabi ba lokacin sahabbai ne aka hada shi idan kun ce kowace bid'a fata ce ba bid'a mai kyau to ya za ku yi da wannan ai shi ma hada qur'anin bid'a ne don lokacin abubakar aka hada shi a lokacin annabawa to kaga wannan jahilkar hakikanin bid'a shine abin da ya kawo wannan domin hada qur'ani ba bid'a bane ba dalili abubakar dana ce ko lafawar rashidun wanda manzo Allah ta alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidun ina fata an fahimta kaga anan gurin wata magana ta tashi daga aiki sannan ko da ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidun yayi magana magana ta tana da wazani a shari'a idan duk khulafa'ur rashidun suka yi tarayya wajen yadda shawarar Umar kaga an samu khulafa'u guda biyu Usman na dare kuma Ali na dare kuma duk su yi inkari kaga ijma'i ne na khulafa'ur rashidun to banda wannan duk wani sahabi da ke da rai ba wanda yayi musu ko inkari ya zama ijma'i ne na sahabbai gaba daya to amma sai su kafa hujja da wannan wajen halaccin ko maulidi ko na abin da ke cikin abin da ake ce musu bid'a a nan gure idan kana da abin nan dabarar magana sai ka ce to na yadda ka ce wannan bid'a ce mai kyau idan ko ba ɗaya daga cikin sanadin shi mutum ne zama mai kyau na yadda duk bid'a da aka kirkiro lokacin Abubakar na sallama bid'a ce mai kyau to wanda aka kirkiro bayan hujja Abubakar da Umar ba kaga nan gurin magana ta tashi daga aiki sai dai a shiga wani zancen laraba da wannan fa idan ma ala farda annahu bid'a in ka ma sallama to balla sanaka bai da faɗa bayani ya nuna menene wannan ba bid'a bace abin da yake jima'in sahabbai ya zaka kira shi kuma bid'a na'am marhala ta ana jin tabihi na biyu shine yadda Ali bin Abi Talib ke yaban Abubakar iya suna kokarin su nuna cewa akwai fada tsakanin Ahlul Bait da sauran sahabbai musamman ma akwai kwantacciyar gaba tsakanin Abubakar da da Aliyu tunda shi Aliyu ne ya kamata ya zama shugaba tun da shi aka yi wasiki amma daga baya Abubakar ya kwace masa da haka ya zalunce shi ba haka sai a suke kawo hoton abun ba to gashi Aliyu yana addu'a ta kirki gawa da sayyidina Abubakar wanda yanzu babu gaba tsakanin su ya ce rahmatullahi ala Abubakar ko awwalu man jama'a kitaballahi kaga wannan yabo ne yake masa wanda ya nuna suna tare da juna ba abokanan gaban juna bane ba zuriya ta bazu habib ba na'am المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة الخامسة والعشرين وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب بحسب اختلاف بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي أيدي الصحابة رضي الله عنهم فخيفت الفتنة فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا
مرحلة أخرى تاع القرآن إتكي ودا أكي ألوكة sarkin mammane Usman dan Affan shekara ta 25 bayan hijira sababin hakan ko shine ikhtilafun nasu fil qira'a mutane ne suka rinka yin sabani a cikin qira'ar Qur'ani sai wannan ya karanta da wata qira'a wannan ya karanta da wata qira'a an gane ko bi hasbi tilafi suhufi lati fi aidi sahaba gurgurdan da ake samun sabanin da ke na takaddun da ke hannun sahabbai fa sifatul fitna sai aka tsoron karfi tana ta faru fa fa amara usman an tujma hadhihi suhufu fi mushafin wahid li alla yakhtalifa an-nasu fa yatanazawu fi kitabillahi ta'ala wa yatafarraqu kuma ne sai duk a hada wadannan takaddu na mushaf da ke hannun sahabbai a fitar da kwafi daya wanda za a lazanta wa kowa in yana so sai dai kwafa daga cikin wannan kwafi din guda daya wato kar ku manta lokacin Abubakar da aka hada kwafi ɗayan nan aka ajiye shi an ajiye shi ne kawai dan ya zama in na hannun kowa ma ya bata ga wani a ajiye a hannun gwamnati wannan sai daga cikin ajiya a daga cikin abin da gwamnati kamata ta bayar da muhimmanci akan su tsarewa mutane addinin to amma bai hana a samu kwafis a hannun sahabbai ba ɗaiɗaikun su to kaga kwafis din da ke hannun sahabbai rubutun wani a iya samun kuskure duk da abin da ya haddace kaga ya sha wanda abin da ke rubuce to wannan sai ta sa aka rika samun sabani wajen kira'a wannan kira'a sa daban wancan kira'a sa daban kuma sabani da baka iya tantance wace ce kira'a sabisa wace ce wadda take ta suka sharuɗan kalba wace ce bata suka ba to dan jin tsoron haka sai yayi tunanin ya kamata kowa ya kawo nashi a fitar da kwafi guda ɗaya kowa ya kwafa daga cikin wannan kwafin wanda zai sa sabanin da za a samu irin sabanin da ya halatta ne ba wanda bai halatta ba fa fi sahih al-bukhari fa fi sahih al-bukhari anna huzaifa ibn al-yaman قدم على عثمان من فتح أرمينيا وأذربيجان وقد أفضاه اختلافهم في القراءة فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتاب في الكتاب في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فارسل عثمان الى حفصه ان ارسلي الينا بالصحف ننسقها في المصاحف ثم نردها ثم نردها اليك ففعلت فامر زيد بن فامر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسقوها في المصاحف وكان yace ya tabbata cikin bukhari wazaifa ibn al-yaman ya je wurin usman bayan ya dawo daga bude kasar armenia da azerbaijan ta cikin tarayyar soviet ta karnuci wanda ke nuna himmar sahabbai ka duba daga madina har sun kai musulunci ta kuma ba wani lokaci mai tsawo lokacin usman dan amfani sun je azerbaijan sun je armenia wanda ba karamin abin da sannan na nuna mana tarihin shigar musulunci wancan wurin ashe tarihi ne mane wannan zai da ka gane irin barnar da mulkin gurguzo yawa musulmi ba kankanuwa ba tsawon shekara saba'in da mulkin gurguzo ya a rasha ba karamin barna aka wa al'ummar musulmi ba وقد أفزعه وقد أفزعه اختلافه في القراءة wato sabanin da suke samu wajen karatu ya ya dora ta kwarai fa qala sai ya amir al mu'minin adrik hadhihi al ummata qabla an yakhtalifu fil kitab ikhtilaf al yahudi wan nasara ka kai dauki ga al'umman nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai wani abu tun kafin su yi sabanin irin sabanin yahuda game da littafin ko nasara game da littafin sai Usman dan Affan ya tura wajen Hafsa yace an arsili ilaina bil mushaf yace Qur'anin da ke wajen ki ajira Allah ya koma ne nan sako ha fil masahib za mu kafa a cikin wadansu takaddun sun mana rudduha ilayki sannan mu dawo miki laki ki ci gaba da ajirwa fa amara Zaid bin Thabit wa Abdullah ibn Zubair wa Sa'id ibn al-As a fa fa'ala ko sai ta sai ta aiko din aka kafa fa amara Zaid bin Thabit wa Abdullah ibn Zubair wa Sa'id ibn al-As وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام فنسخوها في المصاحف waɗannan mutane gaba ɗaya sun suka taru suka kwafi waccan takardu da ke hannun na na hafsa sai ce mai wakana zai kana zaid ibn sabit ansariyan wa thalathatu qurashiyyin qurashi eh qurashiyyin na qurashiyyin wa kana uthman wa qala uthman lirrahat thalathatu alqurashiyyin إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعل حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم لما روى أبو داود عن علي لما روى ابن أبي داود لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال والله ما فعل الذي فعل ما فعل الذي ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملئ منا قال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكن فرق فرقة, فرقة فرقة ولا اختلاف قلنا فنعم فنعم ما رأيت و...
زيد بن ثابت mutum ne ba an sare wato mutumin Madina su kuma sauran waɗancan ragowar uku Abdullah bin Zubair da Sa'id bin al-As da Abdurrahman bin al-Harith bin Hisham Qurayshawa ne da haka sai Usman ya faɗa wannan tawaga ta Qurayshawa su uku yace idza khalaftum antum wa Zaid bin Thabit fi shay'in min al-Qur'an in kun yi sabani ko da Zaid wajen wata kalma ta al-Qur'ani faktubuhu bi lisan Quraysh sai ku rubuta da yadda Qurayshawa suke faɗa saboda akwai kalmomi na Larabci wanda su Laraba ana samun bambanci a wurin su kamar wanda ake samu a cikin Hausawa tsakanin Hausar Karo da Hausar Sokoto ko ta Daura ko ta Katsina ko ta wani garin kaji kalma daya ana faɗanta da wani yare na daban shekarun jiya muna tare da mala abubakar jibril limamin farfaru a wani taro da muka yi a gusau yake so ya zo lai kanawa wani baka ne ya zo sokoto an ce shi ne alwali ne zai nemi aure ce muna nema ce a'a wani idan an ce nema zana za a yi ita sai ka ce muna bida to kaga Allah ɗaya gari bambam za ka tafi wannan labaran a wajensa masu abin da sauran ya wurin sa yace gaba ɗaya Kano ba ba Hausa ba ba Hausa bane ba sai kawai dai waɗansu mutane ne masu jin Hausa sama sama amma ba kuka ce me hujjar ka yace a yace a garin a garin mutane ba a samun unguwar su dan garin nasu ne gaba ɗaya yace idan ka je Kano akwai Hausawa wannan ya nuna mutanen garin ba Hausawa bane ba da aka samu unguwa sunanta Hausawa ala kulli halin yadda ake samun bambanci tsakanin ya a cikin lugha daya ana samu a larabci to idan an samu bambanci a cikin wannan balarabe su a larabci su kaza ne kaza ne sai usman ya ce ku rubuta shi da quraishawa tun da galibin qur'ani da quraishanci ya sauka a kodin sai dukan amma quraishancin ya fi yawa ina ina ba da gumbayin wannan fa inna fa inna ma nazala bi lisanihim fa fa'alu sai suka yi hakan hatta idza nasakul suhufa fil masahih sai ku kofi wannan takaddun gaba daya a cikin waɗansu takaddun su رد عثمان الصوفة إلى حفصة شاك ميدا أنا حفصة وندك ورنت وأرسل إلى كل أفق بمصحف kowace kasa daga cikin manyan garuruka a wannan lokacin da su kofa su basra su yaman da su makka da madina ko ina sai aka tura da kwafi na wannan alkur'ani wanda shine gwamnati yanzu ta amince da shi a matsayin ɗayan kwafi sai dai kowa ya kwafa daga cikinsa a madadin da kwafi sun yawa akwai wanda aka rubuta da akwai wanda aka yi kuskure to sai ya aika kowane gari da kwafi daya min ma nasafu cikin abin da wancan marubuta suka rubuta wa amara bima fi waqi min alqur'ani fi kulli sahifa duk abin da aka rubuta a wata takarda wanda ba wannan ba aw mushaf ko wani haddan qur'ani wanda ba wannan ba sai umarni an yi hurak a kona su gaba daya dan a mayar da asalin kwafin wancan clean one وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنه Uthman bai wannan dan karan kansa ba sai da ya nemi shawarar sahabbai suka amince kaga dai wannan dai ya sake zama mai ijma'i dan wannan ina kara jaddadawa dan saboda ba na so ma mu kai wani dogon cewa ai wannan wani fararen abu ne ko a ce masalihul mursala ko a ce menene ko ku dauka ijma'i dai tarihin ijma'i shine duk abin da musulmai suka yi ittifaki a kansa bayan annabi ya bar duniya abin da ya tafadi wa huwa al-ittifaq min mujtahidil ummati min ba'di wafati amali kaga magana ta riga ta kai mujtahidai sai ittifaki kan wani abu bayan annabi ya bar duniya shine mai ijma'i kenan wanda ya zama ijma'i kenan kar mu tsaya muna dogon bayanin masalihul mursalati wani bai gane meye masalih da yake mursala ba a yi dogon bayani wani ya ce ya bid'a ce hasana bid'a ce wata ce kawai ijma'i ne na sahabbai da awar cewa abu kaza bid'a ne ma wannan bai mata so ba kwata kwata to daga nan gurin yake ce da bayan ya shawarci sahabbai yace limara wa ibn abi daud an ali ibn abi daud wani malami ne shi daban abu daud daban ibn abi daud yana da littafi mai suna al-masahih tarihin rubutun alqur'ani ne ko wadansu ababai da suke da alaka da haka an karbo daga aliyu annahu qala wallahi ma fu'ila allazi fu'ila fil masahif illa an mala'in minna ko wallahi ma fa'ala allazi fa'ala fil masahif illa an mala'in minna abinda usman ya aikata game da masahif yasa aka kwafi kwafi daya kuma aka yi kwafi daban da ba aka aika kowane gari wallahi ba dan ra'ayinsa bane ba da yaddan mu ne kaga wannan wata shaida da ke nuna ma ba rigima tsakanin bakiyatu sahaba wa ahlul bait ahlul bait ba sa rikici da sauran sahabbai yace ba da karan kansa bai dan an mala'in minna taron mu sahabbai dan manyata qala yace ara an najma an nas ala musafin wahid fala takum furqa yace gani nake ya kamata mu hada mutane kan qur'ani daya sai da ba za a samu sabani ba rarrabuwa wala wala tilafun ko sabani a cikin karatu sabanin da zai bata mana kulna sai muka ce falima ma ra'ayka ma dalla da wannan ra'ayi naka wato duk muka amince kaga yanzu mai jima'i kenan qala mus'ab wa qala mus'ab bin sa'ad أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقها المسلم وافقه المسلمون عليها وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في في مصحف حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد وذلك أنه لم يظهر أثر أثر لاختلاف قراءتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد.
يتي مصحف بن سعد يتي نار متاني متوافرين da yawan gaske shine mutawafirin ina haraka Usman al-Masahib lokacin da Usman dan Affan ya zauna ko wanda takaddu waɗanda bayan an kwafi waɗancan kwafi na alkur'ani da za a dogara a kansa fa ajaba hum zalik duk mutane abin ya ba su sha'awa cewa lalle wannan ya riga ya toshe kofar wata fitina aw qala ko kuma yace lam yunkir zalika minhum ahad ba wanda ya inkari wa huwa min hasanati amirul mu'minin Uthman ibn Uthaymeen yace wannan yana daga cikin hasanat da amirul mu'minin ne shine Usman dan Affan Allah ya wafakahu almuslimuna alaiha wanda duk musulmai sun yi ittifaki da shi a wannan lokaci ba su saba masa wa kan mukammilatan li jam'i khalifati rasulullah sai zanto wannan abin da yake kamar ya kammala ya karasa yunkurin da sayyidina Abubakar ya kara alqur'ani wancan ya faro wani abu wannan yazo ya karasa wal farqu bayna jam'ihi wa jam'i Abi Bakr bambanci tsakanin hadawar Abubakar da hadawar Uthman annal gharada min jam'ihi fi ahdi Abi Bakr manufar da ta sa aka hada alqur'ani lokacin abubakar ta kayyidul qur'ani kullihi majmu'an manufa ce ta ya kamata a samar da alqur'ani gaba daya a rubuta a wuri guda fi mushafin hatta la yadhi'a minhu shay har yanzu to wani abu bai salwanta ba duna an yahmila an-nas ala al-istima'i ala mushafin wahid amma bai ce dole kowa da shi zai aiki ba shi dai ya ajiye wannan kofi dan ko an rasa hafizai dai ga dai kofin da za a iya zuwa a kwafa da shi وذلك انه لم يظهر اثر لاختلاف قراءاتهم يدعو الى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد دان لوكتين ابو بكر رضي الله عنه ba wani sabani da ya bayyana cikin mutane wanda zai sa a tirsasa su cewa kowa ya zo bi koyarwar Qur'ani daya ba a samu wannan sabanin ba da haka kawai abin da yake so dai a samu cikakken Qur'ani a hada a wuri guda wa ammal gharad wa ammal gharad fi jam'ihi fi ahdi Uthman radiyallahu anhu فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيط باختلاف القراءات yace amma manufar hada shi a lokacin Usman ko shine ta tayyid alquran kullihi majmu'a a rubuce qur'anin gaba ɗaya a hada wuri guda fi mushafin wahid a mushaf alqur'ani daya yahmilu an-nas alai ala al-ijtima'i alayhi kuma a tirsasa mutane su kowa ya ijma'i a kansa da zuhuril asar al-mukhif bi ikhtilaf al-qira'at saboda wani tasiri mai firgita suwa ya bayyana a sakamakon sabanin qira'a da ake samu wannan yawa wannan inkari wannan yawa wannan inkari kuma galibi daga wajen waɗanda ba su san ba wacce ce kira da ta tabbata wacce ce wadda ba ta tabbata ba amma idan aka hada shi a wuri guda kaga kira da ta tabbata kenan kadai za a karanta وقد ظهرت وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى مصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه متفقا متفقا عليه بين المسلمين متوافرا بينهم يتلقاه الصغير على الكبير لم تعبث به أيد المفسدين ولم تطمسه أهواء ولم تطمسه ولم تطمسه أهواء الزائغين فلله الحمد رب الع- رب السماوات ورب الأرض رب العالمين yace hakika sakamakon wannan hada alqur'ani wuri guda shi ne babbar maslaha ta faru ga musulmai na haduwar kan al'umma din da haduwar kalmar su wa ulul ilfa da faruwar sabo a tsakani da juna tunda duk qur'an nam ya zama daya wanda fa bihi mafsadatun kubra kuma babbar mafsada ta kau min tafarqil umma kamar rabuwar al'umma wa ikhtilafil kalima da rabuwar kalma wa fusuwul baghdha wal adawa da faruwar kiyayya da gaba duk wannan ya kau wa kad baqiya ala ma kana alaihi hatta al'an qur'anin ya ci gaba da wanzuwa akan yadda da yake har ya zuwa yau muttafaqan alaihi bainal muslimin musulmi gaba ɗaya sun yadda wannan shine qur'anin mutawatiran bainahum wanda suka karbe shi ta hanyar tawaturi ya talaqahu as-sagiru anil kabir wato ma- yaro ya koya a wajen babba lam ta'abat bihi aidil muslim hannayen mabarnata ba su yi wasa da alqur'anin ba dan Allah ya bashi tsaro walam tatmisu ahwa'uz zaizin soye-soyen zukatan halakakku ba su bice hasken alqur'anin ba walillahi alhamdu rabbil samawati wa rabbil ardi rabbil alamin
الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى قال فضيلة الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن محمد بن ناس محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جناته قال في كتابه ال- قال في كتابه أصول في التفسير التفسير التفسير لغة من الفسر وهو الكشف عن المغطى وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ولقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بين أن الحكمة من الإنزال من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويت- ويتعظ بما فيها والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد الألفاظ لا تأثير لها ولأنه لا يمكن الاستيعاب بما في القرآن بدون فهم معاني الله تعالى بين أن الحكمة من الإنزال من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويت- ويتعظوا بما فيها والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد مجرد الألفاظ لا مجردا
وصار مجرد الألفاظ لا تأثير لها ولأنه لا يمكن الاستيعاب بما في القرآن بدون فهم معانيه ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مالك التفسير لغة من القصر وهو الكشف عن المغطى وتلفظ التفسير أصل اللغة نلاربتي دقى كلمة الفصر ne. wato fasru shine mazarin kalmar fi'ili madi din ta fasara mudari'i yafsiru mazdar sai zanto fasran fasara yafsiru fasran wato mudari'i din ta yana da siga biyu ko yazo a sigan yafsiru ko yazo a sigar yafsuru bi dhammi sin to shi al-fasru kuma a cikin harshen larabci wa huwa al-kashfu anil mughabba wato yaye wani abin da yake rufe الكشف عن المغطى وفي الاصطلاح اتكن صلان زنتي نما لمي ابن دكي كلا تفسيري بيان معاني القرآن الكريم وتبين معنون القرآن wannan a bisa takaitan takaicewa kenan malam yayi ta'arifin qur'an tafsiri wa ta'allumu at-tafsiri wajibun li qawlihi ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi ila akhir al-ayah وقوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا كفالها waɗannan ayoyi guda biyu malam ya kafa hujja da su wajen wajabcin koyon tafsiri to ta ina za mu fahimci haka wajhu dalalati min al-ayati al-ula anna Allah ta'ala bayyana anna al-hikmata min inzali hadha al-Qur'an al-mubarak an yatadabbara an-nasu ayati wato Allah ya bayyana mana a cikin ayar farko kitabun anzalnahu ilayka mubarakun cewa hikimar saukar da alkur'ani shine mutane su kula da ayoyin alkur'ani din wa yasta'izu bima fiha su dauki wa'azi a cikin su wa tadabburu abinda ko ake nufi da at-tadabburu huwa ta'ammul shine kulawa da lura fil alfazi dangane da lafazi na alkur'ani lil wusul ila ma'aniha dan mutun ya gane ma'anar ya kalli kowane lafazi ba kallon ido ba kallo na zuci da ido kallo na ido don ya ga haruffan da lafazin ya kunsa kallo na zuci don ya yi kokarin hararo ma'anar wanda karkashin kalato ma'ana ne zai gane ko me ake nufi da zancen in har mutum ya san harshen da aka rubuta zancen da shi fa idza lam yakun zalika idan ko har mutum ba zai haka ba kawai zai karanta alqur'ani ne ya wuce babu wannan tadabbur din babu wannan ta'ammul din la yabhasu anil ma'ana wa la yahtamu bil ma'ana fatat al hikmatu min inzal alqur'an to hikima saukar da alkur'ani ta ta ta ta sarai kenan babu wata hikima kenan wa sara mujarrada alfazil la ta'sira laha sai qur'ani ya zanto lafazi ne kawai da baki ke furtawa wanda ba da tasiri wajen canja halayyar mutane in dai har ba a san ma'anarsa ba ya aiki da ita to kaga a yau kan jama'a suna da bukatan su san cewa lalle hikimar saukar da alkur'ani shine a san ma'anonin a aiki da su domin galibin al'ummar musulmi ko a birni ko a kauye galibi waɗansu sun ɗauka hikimar saukar da alkur'ani shine kawai a roƙi Allah da shi haka idan mutum ya sabon gida da a sauke masa alkur'ani har yau duk wanda yake karatu ba ba ba za a gushe ba ana tambayar sa shin wata addu'a ce maganin kaza a cikin alkur'ani a kawo wata aya ce wannan maganin farin jini wannan aya ce maganin kasuwa wannan maganin kaza kaga har yanzu mutane ba su san me yasa aka saukar da alqur'anin ba wato kamar shi littafi ne na addu'a kawai aikin sa kawai mutane su su karanta shi su roki Allah da shi amma ba su yi aikin shi ko ba su fahimci ma'anar sa ba to wannan dalili na farko kenan wali annahu la yumkinu al-itti'az ma fi al-qur'an sannan kuma baya yiwa mutun ya wa'azu abin da ke cikin al-qur'ani biduni fahmi ma'anihi ba tare da ya fahimci ma'anar ba sannan an ce liyadabbaru ayati وليتذكر أولو الألباب التدبر شيني التأمل للوصول إلى فهم المعنى الاتعاظ شيني دوكا وعزي يزنتو sau yadda ka karanta Qur'ani sau yadda Al-Qur'ani ya canja halayenka ayyukanka da maganganunka to kaga wannan ba zai yi ba in baka san ma'anarsa ba to wannan ne ya nuna ashe sanin ma'anar ya zama wajibi kenan akan kowane musulmi mace ko namiji wa wajhu dalalati min al-ayati ath-thaniya amma fuskar kafa hujja da aya ta biyu a fala tadabbarun alqur'ana wa ala qulubin aqfaluha wajen wajibcin koyan tafsiri anna Allah ta'ala wabbakha ulaika allazina la yatadabbarun alqur'an ubangiji ya kwabi waɗanda ba sa lura da alqur'ani kawai suna karanta lafazin wa ashara ila anna zalika min al-ikfali ala qulubihim kuma yayi ishara zuwa ga wannan din dalili ne da ke nuna cewa zukatansu a kulle suke wa adami wasul alkhair ilaiha ta da alkhairi ba zai shiga da yace afala tadabbaruna alquran am ala qulubina qafaluha lafazin a aga hamzatul istifham fa fa wal ataf ce la yatadabbaruna kaga wata jumla ce daban la yatadabbaruna alquran da haka babu yanda za a yi a samu hamzatul istifham a sami fa wal atafi kuma ya zanto faɗin nan kabar kamar ta yafa san hujjatul istifham akan wacce jumla dole akwai wata jumla da aka shafe kin to shi yasa suke kaddara ta da cewa ayuriduna anil qur'an fala yatadabbaruna alquran ayuridun shin mutane sa daga kawar da kai anil qur'ani da kana alqur'ani fala yatadabbaruna ba sa kulawa da ma'anarsa don in ba ka kaddara wannan jumlar ba ba bai da za'i ma'ana ta fito ta ayar ina fatan kun fahimta dan ba za ya atafin hamzatul istifham kadai akan jumla a kawo fawal atafi a tsakiya ba tare da an kaddara wata jumla ba kafin ta am ala qulubin aqfaluha am dinna ita kuma kaga muttasila ce kaga ya zanto ma'anar ta bal kenan am ala qulubin aqfaluha bali kamar akwai murfi ne akan zukatan su ma'ana in har ba sa lura da alqur'ani ba sa fahimtar abin da qur'ani ke cewa to wannan ya nuna akwai murfi akan zukatan su sai da alkhairi ba zai shiga ba alamar ba mukulli a zuciyar dan adam shine idan yana lura da ma'anonin alqur'ani kuma suna ƙara gyara halayyarsa amma mutukar baya tadabburi wajen karanta alqur'ani to akwai mukulli akan zuciyarsa kenan Allah tsare mu to kaga wannan ko akwai nuna firgici kenan kuma wannan ya nuna wajibcin koyan tafsirin alqur'ani kenan sai sai mai wakana salafu وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به فإن الأمل بما لا يعرف معناه غير ممكن idan an ce salaful umma kai tsaye wanda lafazin ke fara gaskatuwa a kansu sune sahabbai daga nan sai tabi'i bala yace magabata cikin wannan al'umma sun kasance akan wannan haya akan wannan hanya wadda take wajibi ne binta wato koyan alqur'ani yata'allamuna alqur'ana alfazahu wa ma'anihi suna koyan alqur'ani lafazan da ma'anar lafazin ta yadda za su iya karatun shi ma'ana kuma ta yadda za su san ma'anarsa li'annahum bidhalika yatamakkanuna min al'amal bil qur'an domin ta hanyar haka ne kadai za su iya yin aiki da alqur'ani ala muradillahi bihi gurgudan yadda Allah yake so a yi din fa innal amala bima la yu'rafu ma'anahu ghayru mumkin yin aiki da abinda baka san ma'anarsa ba ba zai yi ba muna zuwa a kafe wata sanarwa da yaran cana a kofar nan gurin lokacin da zamu shigo mu zo mu gani an yi irin wutsul wutsul din nan na yaran cana abinda ake nufi yadda kuka zauna da safen nan ba yadda kuka zauna da yamma sai dai gobe da safe kaga a ce mu yi aiki da wannan sanarwar dan ba ma jin yaran wani ma sai sai ya jingina da wannan din sannan zai shigo ba ruwan shi da abin da aka rubuta tun da bai san ma'anar sa ba to sai Allah zai kallafa mana alqur'ani ya kallafa mana yin aiki da alqur'ani in ba mu san ma'anar sa ba ya zamu mai aiki da shi aiki da shi ba zai yi ba sai an san ma'ana to sanin ma'ana kuma shine sanin tafsiri ashe koyon tafsiri ya zama wajibi kenan wato wannan ke nuna wajibcin ashe yadda kowane gari dole a samu likita dole kowane gari a samu mai tafsiri dan muhimmancin mai tafsiri din yafi muhimmancin likita dan likita yana gyara gangan jiki ne ko mai tafsiri yana gyara zuciya ita kuma zuciya ita ce idan ta gyaru jikin ya tsira in ta lalace jikin ba ba wani tsira da zai ran tashi kyawa ina fata an fahimta to kaga wajibcin samuwar wato a samu mutane da za su yi takhassusi a cikin ilimin tafsiri yana da muhimmanci وقال أبو عبد الرحمن السلمي وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلم يتعلم يتعلموا بما في ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا abu abdurrahman salami shine abdullahi ibn habib ɗaya daga cikin tabi'ai ne yace haddathana allazina kanu yuqri'una alquran waɗanda suka kasance suna karantar da mu alqurani sun ba mu labari kaman wa cikin su ka Usman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud wa ghayrihima labarin da suka ba mu mai kunsa annahum kanu idza ta'allamu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin sun kasance in sun koya aya goma daga wajen manzon Allah la yujawizuha lam yujawizuha ba sa wuce su hatta ya ta'allamu wa fiha min al-ilm wal amal har sai sun koyi abinda ayoyin goma suka kunsa na ilimi da kuma aiki qalu dan haka sai suka ce fa ta'allamna al-qur'ana wal ilm wal amal jami'an lokaci guda muka koyi karatun da ilimin da kuma aiki a hadar juna ba a ware ba kaga a yanzu muna da bukatan wannan salon wajen karantar da alkur'ani mai girma salon a iya karatu a san ma'ana kuma a yi kokarin ɗora mutane wajen aiki da shi kila karatu mutane na iya koya bai ɗaya lokaci guda haka kuma fassarar ma'ana tana iya koya lokaci guda bai ɗaya aiki ne kuma sai taufikin ubangiji ba ka iya cewa ɗaliban da suka koya aya goma su goma lafazin kowa ya iya a tajwidance kuma ka koya musu ma'anar suka rike kuma ya zanto kowa sai ya aiki da kila ɗaya ne zai aiki da ita tara sun dai karanta sun samu ilimi kila biyu ne kila uku gwargwadon yadda kowa Allah ya masa taufiki to amma dai tasirin wannan salon wajen karantarwa ya fi tasirin mutum ya sa Qur'ani gaba ya ce har sai ya haddace kafin daga baya zo ya faro ma'ana daga fari don haddar ba ita ce abin da za ta tara masa falala ba sai in ya san ma'ana hadda hadar sanin ma'ana shine babbar falalar da mutum zai samu wannan asar na Abdullahi bin Habib Abu Abdurrahman Sulami ibn jarir sabar da to shi asar ne wanda yake sahihi ya inganta cewa ya faɗi wannan magana daga nan sai ce mai
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يسترشحوه ولا يس
تشرحوه نعم ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دين وقيام دينهم ودنياهم wannan magana ta ibn timiya tana da muhimmanci yana malam ya kawo ta dan ya kafa hujja da ta kan cewa fahimtar wajibi ne a koyi tafsiri wannan fa fahimta ce da daddaya a wajen malamai dan ga ibn timiya abin da ya faɗa tun da yace wal adatu tawnau an yaqra qaumun kitaban al'adance al'ada ma kadai tana hana waɗansu mutane a ce su karanta wani littafi fi fannin min ilmi a cikin wani fanni na ilimi ka tsubbi kamar likitanci wani ya karanta littafi game da medicine wal hisab ko lissafi wala yastashrihu amma kawai su karanta littafin ba su nemi sharhin sa ko bayanin sa ba a wurin kowa ta iya yiwa dalibi kawai je ya samu wani littafi na medicine dan yana karanta medicine a university ya samu wani littafi na chemistry ko na me ya je karanta shi kadai baya neman bayani a wajen malami kuma ya fahimce shi ko kuma ɗalibin da yake so ya takassus a cikin lissafi ya je ya samu wani littafi na mathematics kawai ya je ya zauna gida ya tare ya ta karatu shi kadai baya neman sharhi wajen wani malami wala yastashrihuhu ba sa ai la yatlubu sharhahu min ghairihim ba zai yi ba a al'adance duk wani littafi a kowane fanni ne sai ka nemi wanda ya iya dan ya koya maka sai ce to fa kaifa bi kalamin Allah ta'ala idan haka ne to ya game da littafin Allah ko maganan Allah allazi huwa ismatuhum wanda shine tsaro ga su mutane in sun yi aiki da shi wa bihi najatuhum kuma da shine za su samu tsira wa sa'adatuhum da kuma arzikin su wa qiyam dinihim wa dunyahum kuma akan koyarwar littafin ne za su tsayar da duniya su da addinin su gaba ma'ana in ya zanto wani fanni na bukatar sai ka nemi sharhin sa wajen wanda ya san shi ya koyar da kai to min babu aula littafin Allah ya kasance ka nemi wanda ya san sharhin sa dan ya karantar da kai ka fahimce shi kuma in ya zanto wancan wajibi ne dan gyara rayuwa to wannan wajibi ne dan gyara rayuwa da addini koyan waɗancan waɗansu ilimomin likitanci da sauransu wajibi ne wajen gyara rayuwa in ba da su din ba rayuwa ba za ta gudana ba to shi kuma koyan littafin Allah wajibi ne wajen gyara rayuwa din da addini a haɗe in ba da shi ba da rayuwar da addini duk ba za su yi daɗi ba na'am ويجب على أهل العلم أن يبينون أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة لقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه م.
وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه م.
والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيرة jami idan ana son ko tafsiri ko ilimin sa ya to wajibi ne masu ilimi su karantar dan idan an samu wanda yake sanya koya ko mai karantarwa yake kaga ba za a iya koya ba kenan dan haka sai ce wajibu ala ahli ilmi ya zama wajibi ga ma'abota ilimi an yi bayyinuhu linnas su bayyana da wannan ilimi ga mutane an tariqal kitaba imma ta hanyar wallafa su rubuta littafi aul mushafaha ko da baki sanya darasi loto loto da za a rinka yi wanda ya shafi wannan ilimi me yasa muka ce wajibi ne akan su da kaulihi ta'ala dan Allah ta waiza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitab tun lokacin da Allah ya rike alƙawarin waɗanda aka baiwa ilimin littafi utul kitaba ai utu ilmul kitabi kenan in littafin ne gaba daya ba su aka ba annabin aka ba amma su an ba su ilimin sanin sa aka ce Allah ce da su la tubayyinunahu linnas lalle ne ku bayyanar da wannan littafi ga mutane wala taktumunahu kar ku koye shi wannan aya bata shafi hadal kitabu kadai ba ta shafi dukkan wanda ya san ilimin wannan littafin saukakke wajibi ne ya bayyana shi ga mutane don su san ma'anar shi to kuma wani lokaci ba sai jira za ka yi ba sai mutane sun ce zo ka koya mana ko sun zo sun yi sallama za su koya wani ai ba zai taba koya ba daga nan har ya mutu yana nan kuna tare amma kai ne zaka bi hanyar da zaka tallata ilimin tun mutane ba sa sha'awar su har su yi sha'awar shi kuma ka ja hankalin mutane su koye shi amma in kana jira ne har sai sun zo sun koya to ai musu san kimar abin da ke wurin kawo ballantana su koya akwai wata wata magana take fadi da wani malami ibn abdul barri kawo ta cikin zami bayanan ilmi fadli wani ne yake tambayar wani malami yace ka ce ilimi ya fi kudi daraja yace gwarai da gaske yace a to me yasa muke ganin malamai a kofar masu kudi ba ma ganin su masu kudin a kofar malama yace wannan ke kara nuna maka darajar malama su sun san falalar kudin da haka suka je shi kuma da yake bai san darajar ilimi ba da haka bai zo wajen su ba wannan baya nuna suna ɗauka wai kuɗin ya fi ilimin a'a sun san kuɗi na da yar falalasa koya sai suka je suka nema dan bukatun su shi kuma wancan da yake jahili ne bai san muhimmancin ilimin ba da da hannun shahid da yaran wurin shine idan ka jira sai an zo za a koya a wajen ka to waɗansu ba za su yi karatun ba tunda ba su san kimarsa ko darajarsa وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين الفاظه ومعانيه اذا انت ابين littafi ga mutane ya shafi bayani iri biyu bayyana lafazin sa ta yadda mutane za su iya kira'a da karatun sa wa ma'anihi da kuma bayyana ma'anonin sa ya kamata malamin ya zama daya zai fi tsari idan ya zanto malamin da zai koyar da qur'ani a karanta kuma shi zai dora fassara sa zai fi tsari misali in dauka cewa ina da darasi alhamis da juma'a duk ranar alhamis zan dora aya goma ta alqur'ani ranar juma'a kuma in fassara wa dalibai ta ni da kaina amfani da riga na san ina zan kamo ina zan tsaya amma idan ya zanto wani kila karatun ya iya bai iya fasa ku sai a yi ta'awun wanda zai fasa wanda zai zo ya koyar da alqur'anin da tajwidin nan kawai karatun za a yi da tajwidi da hukunce hukuncen nuna sakina wa tanwin almimu sakina algunna wane ne almudud makharij alhuruf sifat alhuruf alwaqf alibtida alwasl walqat wa kaza wa kaza ila akhirih alamat alwquf walibtida to washe gari kuma sai ya zanto kawai za a yi bayanin ma'ana ne a yi bayani a fassara lafazan daidaikun kalmomi a san su a hausa sannan menene a dunkule kowace aya take nufi me alakar ayar da wadda ta riga yake ko wadda take bin bayanta yadda gurgurdan fahimtar mutanen duk inda aka yi darasin awa ɗaya kan a wannan za a kosar da ayoyi goma da bayani sai da wanda ya iya karatu su ji da tuzudi yau ya san fassara su ba karamin karuwa zai a cikin rayuwar shi to wannan tsarin da zai kyau inda a ce za a samu waɗansu zan za su kawo wa koyar da alkur'ani juyin juya hali a najeriya domin koyar da alkur'ani yanzu tsangaya ce kawai ta koyar da karatu koyar tsangaya ba za ta kirgo ba a kasar kano a kasar borno badawai ina ne da sauransu ko wani gari kaje zaka samu akwai wata ne tsangaya ta makarantar allo da ba za ka rasa gardawa hamsin nawa ko na makamancin haka ba wanda sun haddace alqur'ani to shi malamin tsangar da zai dai ta'awuni tsakanin shi da kuma wanda zai riga fassara kaga sai a fito da wani sabon tsarin karantarwa ba lalle bane shi nasara yan fara aiki da shi nan da shekara goma ma wai jama'a su karbe shi amma yadda aka karɓi wancan bayan haka kawai ya zo ba shi ne ya fara zuwa ba to haka za a karɓi wannan ɗin kila nan da shekara goma ko ashirin mai zuwa inda muke gaggawa mu ce muna so mu farar da abu kuma ya ci nasara mana da rai a wannan shine kuskure na farko ga dukkan wanda yake so wa addini hidima ya dauka cewa shi zai farar da aikin kuma a ci nasara a lokacin rayuwarsa kuskuren farko kenan dan idan kai haka tastajilun nata'is kenan kana kokarin lalle natija ta zo da gaggawa kuma gaggawa ba ta haifar da nasara haka amma ka dauka cewa na fara kila nasara ta faru a zamani na kila sai bayan zamani na ya ishe ka alfahari cewa wada'atul asas wallahi na tal'ula ka sanya asasi da harsashin farko wani zuwa karasa ko wata magana ta ɗaya daga cikin shugaban ikhwan tana burge ni kullun na karanta ta yana cewa nahnu musna mutalibina bin nata'ij wa innahu mutalibina bil amal wato harshe ne da harajiya ba wai larabcin fi sabilillah bane na rubuce yana cewa ba a bukatar mu da cin nasara abinda ake bukatar mu yi aiki amma nasara a hannun Allah take idan ka ce zaka fara aiki kuma kana bukatar nasara to kamar ka nuna da aikin nasara hannun kai kuma aikin ne kawai a hannunka amma nasara fa a hannun Allah take wa man nasru illa min indillah zaka dauki darasi akan cewa ba bude farasu da rum ba sai bayan annabi ya bar duniya kai wanda ba karamin darasi bane shi aka turo da risalar kuma shi ya bada bisharar cewa sai addinin sa ya kai muhudan rana da mafadarta amma ya kai a lokacin yana da rai sai bayan ya bar duniya ashe dan na fara ruwan aiki yanzu ka fara ruwan aiki yanzu ba ya nuna cewa sai ka ci nasara a zamanin ka kai dai ka kafa harsashi wani zo ci gaba to wannan sai sa ƙara sa mutum sarkake ne a tsakanin shi da ubangiji sai ga kuma Allah ya sanya albarka a cikin aikin malai ce wal gharadu min ta'allumi wato fa yakunu taqsim alquran mimma fa yakunu kai tafsir alquran mimma akhadahu Allah mimma akhadha Allah al-ahd ala ahli al-ilm bi bayanihi sai zanto koyar da alqur'ani ma da tafsirin sa yana daga cikin abin da Allah ya alƙawari tsakanin shi da ma abuta ilimi lalle su yi والغرض من تعلم التفسير هو الوصول الى الغايات الحميده والثمرات الجليله babban abin da ake bukata wajen koyar da alkur'ani shine saduwa zuwa ga gaya ta gari wato manufa ta gari wa samaratul jalila da kuma amfani manya manyan amfani da ke cikin hakan wani tasdiqu bi akhbari daga cikin babban manufa da kuma amfani da za a samu gaskata dukkan labarin da alkur'ani ya kawo dan labarin da alkur'ani yake kawo farko abin da ake so mutum ya gaskata abu na biyu kuma ya dauki darasin da ke ciki labarin adawa da samudawa labarin ashabul kafi kai yadda a tarihi an yi waɗannan mutane tunda Allah ya baka labari sannan kuma ka ɗauki darasi mutanen kirkin da Allah ya karrama su saboda sun yi kirki kama kai kokari ka zama wani gari mutanen da su wani kirki ba Allah ya damara su sun yi haka an damara su ne saboda ba ni kirki bane dan kai ma ka ne sanci hanya irin tasu ina laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab wato wa'azi ne da daukan izina wal intifa'u biha mutun ya amfana da kisoshin wa tatbiqu ahkamihi ala alwajhi alladhi aradahu Allah mutum ya yi kokarin aiwatar da hukunce-hukuncen alkur'ani ta yadda Allah ke so liyo bada Allah biha ala basira dan abota wa Allah bisa ga ilimi da basira ba bisa ga jahilci ba wannan shine amfanin da ke cikin koyar da ilimin alkur'ani musamman fassararsa da ma'anarsa sai ko me
الواجب على المسلم في تفسير القرآن الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى شاهد عليه بما أراد من كلامه فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة قال الله يوم القيامة قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم, ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين
mala ya ce abin da ke wajibi ga wanda zai koyar da alkur'ani wanda zai koyar da tafsiri ko wanda zai koya alwajibu alal muslimi fi tafsir alquran wajibi akan dukkan musulmi idan ya tashi fassara alqurani an yushira nafsahu hina yufassir alqurana yayi kokarin kosar da zuciyarsa ya sanar da ransa yayin da yake fassara alqurani bi annahu mutarjimun lillah cewa fa yana magana ne a madadin Allah kamar ka tara mutane ka ce gafa abin da Allah yake cewa wato kai kana isar musu su su sani ba kana bayani a madadin ubangiji kaga ai babban matsayi ne shahidun alaihi ma arada min kalami kamar yana ba da shaida cewa fa dalilin Allah yana nufin kaza da wannan ayar kaza kuma yake nufi da wannan aya fa yakunu mu'azziman li hadhihi shahada kaga dole ya girmama wannan shaida da zai da zai kana shaida ga Allah fa cewa kaza yake nufi خائفا من ان يقول على الله بلا علم يرنك ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون dangin al'amura guda biyar aka ce manzo Allah ya sani ubangiji ya haramta masa ya faɗi cewa an haramta masa wannan abu na farko alfawahish jami'i na alfasha kamar zina ko makamancin sa sannan abu na biyu al-ithm lafazin al-ithm sauran ayyukan sako waɗansu na fassara al'isim wato dangin ayyukan zunubi tsakaninka da mahaliccinka albaghiya kuma sai zanto dangin ayyukan zunubi tsakaninka da bayi kamar ka zalunci wani game da dukiyarsa ko wani makamancin haka albaghiya bi ghairi al-haqi wa an tushriku billahi da kuma shirka na biyar shine wa an taqulu lillahi ma la ta'lamun fadawa Allah kariya ibn al-qayyim a cikin littafin bada'iul fawaid din ban manta ba yake cewa waɗannan laifuka an shirya an jera su ne mafi kankanta sannan mai wanda ya tsara shi girma sannan wanda ya tsara shi sannan aka ambaci wanda ya fi dukkan sauran girma a ƙarshe alfawahish girman su bai kai na al'isim ba shi kuma al'isim girman shi bai kai na albaghi ba albaghi kam yana duna shirk bai kai shirka girma ba an gane ko shirka ta fi shi amma shirka kuma bata kai alƙawarin Allah bila ilmin ba girma ma'ana alƙawarin Allah bila ilmin ma yafi shirka girma ka faɗa wa kai wa Allah ƙarya yana daga cikin masa ƙarya kuma baka san abin da ake nufi da aya baka ce haka ake nufi ba tare da ka tsaya ka bincika ka lalubo ka san lalle haka bane ba wato laifin abin har ya fara shirka girma وقال تعالى وبنجد كما يتي ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة لا ننتهي القيامة ذهب وأن تسكوا ألا قريا فسكا سبقي كرم Allah ce alaisa fi jahannama masa wallal mutakabbirin shin jahannama bata zanto ba ita ce makoma ga masu girman kai dan kila sababin da zai sa mutum yawa Allah ƙarya yana son sai ya faɗi magana game da Allah bai sani ba amma ko ba zai tambaya ba kawai ba zai faɗa da ka kaga girman kai ya hana je binciko hakikanin ma'anar take to wannan yana da hadari kwarai da gaske shi yasa aka yi ta samun asar da dama maganganu na sahabbai da tabi'ai wanda suke kin fassara alqur'ani akwai asar da dama ibnu kasir ya kawo wadansu a mukaddimar tafsirin sa inda za ku duba maganganun abubakar ko maganganun umar ko wadansu daga cikin sahabbai abubakar na cewa ayyu ardin tuqillani wa ayyu sama'un tuzilluni ayyu ardin tuqillani wa ayyu sama'in tuzilluni in kuntu fi kitabillahi ma lam wace samar za ta yi inuwa wace kasar za ta dauke ni idan na faɗi wata magana game da ubangiji wanda ban sani ba wato suka kai matuka wajen kame bakin su kan abin da duk ba su sani abin da ko suka sani sai su faɗa sawon game da tafsiri ne ko game da ilimi da ya shafi addini bi sifa amma babin halal da haram babin ya halatta bai halatta ba wato salaf sukan kame bakin su kan duk abin da ba su sani ba sai su abin da suka sani kan ba sa jin tsoron su faɗa kamar da daga cikin sahabbai ke cewa inda zaka sanya wuka a nan gurin kuma ya zanto ga wata kalma da na haddace daga manzon Allah za ta yi wa al'umma amfani yace kafin ka gama yankawa sai na furzar da kalmar muna rige kai kana riga ka yanka ne kuma ina riga ka faɗin wata kalma da za ta amfani al'ummar manzon Allah to in sun san abu kamar wannan za su faɗa da iyakacin gaskiya kenan wanda ba su sani kuma sai su kame bakin su to haka ake son ɗalibin ilimi ya zama abinda mutum ya sani wato yana daga cikin ma abin da suke cewa a gane ikhlasin ɗalibin ilimi ko malami mai dawa mai karantarwa ɗalibai su taɓa haddacewa a tarihi ya taɓa cewa ban sani ba wannan ba karamin falala bace ba da ake girmama malamai da ita shi yasa ake girmama imam malik akan wannan ni so da dama zaka je ce la ban sani ba ban sani ba a tambaye shi ce ban sani ba a tambaye shi ce ban sani ba a wannan ne sauki amma mutane za su ga nauyin shi dan mutum yana jin tsoron jahiliya ne kana ce a shi ma abin duk barazana ce kaje wai bai sani kuma za ku dai to kan da yana faɗa ne kawai sai mutum ya je wa Allah kariya to idan dalili su je su faɗa mana su ce baka sani ba zai ne ga dai hadarin da ke cikin mutum ya faɗa kariya jingina ma Allah malam ci gaba
المرجع في تفسير القرآن يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي أولا كلام الله تعالى فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به ولذلك أمثلة منها قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها الذين آمنوا وكانوا يتقون وقوله تعالى وما أدراك ما الطارق فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية النجم الثاقب قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها ثانيا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءك في المرجع في تفسير القرآن واتو menene marji'inka reference din da zaka bayar yayin da ka fassara aya aka tambaye ka da me ka dogara to shine zai kawo maka abin da ake dogaro da shi wajen fassara alqur'ani abu na farko magana Allah din qur'ani zan to hujjan ka shine wajen tafsiri yace fa yufassar alqur'an bil qur'an mutum ya fassara aya da aya domin Allah shi ya saukar da zancen kuma shi ya fi kowa sanin me yake nufi da shi idan kana son misalai ga su ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun waliyan Allah ba tsoro ta tunan su ba za su da bakin ciki ba kamar mai tambaya ya tambaya su waye waliyan Allah sai Allah ya fassara da kansa cikin ayat da ta biyo baya Allah zai na amanu wa kanu yattaqun yanzu da wani ya maka fatawa ya ce su waye waliyan Allah kawai sai ka ce su ne wanda suke da imani suke da takawa suke su ne waliyan Allah me hujjar ka yaka ce Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun ya faɗi waliyai ko ya fassara su waye waliyai allazina amanu wa kanu yattaqun imanin ta kawai shine manatul takawa da jama'a manatul wilaya din da shi aka jingina mutum wilaya ha ko fadin Allah ta'ala was samai wat tariq ma daraka mat tariq sai fasar menene at tariq da cewa annajm as-saqib wani tauraro mai matukar haske da ke fitowa a sama sannan wal arda ba'da zalika da ha ma ma'ana da ha addahu me kenan ma'anarsa قد فسر دهاها بقوله في الآيتين أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها abin da yake nufi da haha shine ya fitar da ruwa ruwan kasa din kuma ya fitar da makiyaya mar'aha mar'a makiyaya ke wal jibal arsaha kuma ya sa duwatsu ya tokare ta wannan shine ma'anan da haha din ke wato waɗannan ayoyi guda biyu suna fassara waccan kalma ta da haha ke to irin dan wannan yana da yawa cikin alqur'ani kaga qur'ani ya fassara ka samu wata aya da za ta fassara maka wata kamar ubangiji ta Allah ce wa hillar da kun bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum dukkan dabbobin gida an halatta muku su sai fa abin da za a karanta muku to me abin da za a karanta muku ayar da ke tanga basa tace hurrimat alaikum wal maytatu wad damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri allahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nasihatu wa ma akala as-sab'u illa ma zakaytum wa ma dhubiha ala an-nusuk wadannan su ne ma yutla alaikum amma kaga ta an faɗi su a dunkule sai wannan aya ta fassara maka su illa ma yusla alaikum an gane ku yastaftunaka qul illahu yuftikum fin nisaa yastaftuna wa yastaftunaka fin nisaa qul illahu yuftikum fin nisaa wa yastaftunaka fin nisaa qul illahu yuftikum fihinna wa ma yusla alaikum fil kitabi fi samun nisaa suna tambayar ka game da lamarin mata sai Allah ce ka ce Allah na baku fatawa haka abinda ake karanta muku dangane da marayu shi ma yana baku fatawa game da su to me nan ma yasra alaikum fil kitabi bi taman nisa me aka karanta mana a cikin alqur'ani na abinda ya shafi marayu na mata shine wa hatul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bi tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana عقوبا كبيرا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم فكاغا wannan ya zama shine ma yatla alaikum fil kitabi fi yatama fi yatama nisa kaga wancan ayar mutum tana can cikin karshe karshen suratul nisa tun da kawo ta rabi amma fassara ta gashi a cikin aya ta biyu zuwa ta uku kuma take a farko anan fassara ce to kaga qur'ani na fassara alqur'ani kuma siratal ladzina an'amta alaihim su ne an'amta alaihim ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min dhurriyyati adama wa mimman amalna ma'a nuhin wa min dhurriyyati ibrahima wa isra'ila wa isra'ila wa mimman hadaina wattabaina idza tutla alaihim ayatu rahmani kharru sujadan wa bukiya ko shakka ba wannan suna cikin an'ama Allahu alaihim da Allah ya ce ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min dhurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a nuh wa min dhurriyyati ibrahima wa isra'ila sannan da ayat cikin suratul nisa wa man yuti illahi wa rasulahu wala kama alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin wannan kaga na fassara wancan irin wannan yana da yawa cikin alqur'ani mai girma wata aya ta fassara wata wata wani wani ya fassara wani sai na biyu wato kaga marji'in ka na farko shine alqur'ani marji'i na biyu fa كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفسر, فيفسر القرآن بالسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه abu na biyu shine madogarar ka ta tafsirin fassara alqur'ani ta hanyar hadisi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke isar da alqur'ani ga mutane daga ubangiji da haka yafi kowa fahimta mai Allah yake nufi da zantarsa to amma anan wajen kafa hujja da hadisi wajen fassara alqur'ani aiki biyu ne a kanka aiki na farko ka tabbatar da hadisin ya inganta aiki na biyu kuma ka tabbatar da ma'anar eh ita ake nufi wajen fassara wajen aya domin idan hadisi tun farko bai inganta ba bai halatta mutum ya kawo hadisi da ifi ya rika fassara ayoyin alqur'ani da shi nan gurin sai ya shiga cikin wancan babin na yi wa Allah kariya ko yi wa manzon Allah kariya to kaga kuma yana da hadari kenan idan ya tabbatar hadisi ya inganta to kuma shin ma'anar lalle haka ne akwai alaka tsakanin ma'anar da hadisin ya ce da abin da aya take cewa to wannan shine aiki na biyu ولذلك أمثلة ولذلك أمثلة منها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب ورواه ابن جرير من حديث كعب بن, كعب بن عجرة وفي صحيح مسلم عن سهيل بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه فيكشف فيكشف الحجاب فيما أعطوا شيء فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النذر إلى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة wato misali daga cikin misalai da ke nuna fassara alqur'ani ta hanyar kawo hadisi fadin Allah ta'ala lillazina ahsanul husna wa ziyada manzo Allah ya fassara az-ziyada dinnan da cewa shine samun daman ganin ubangiji wato lillazina ahsanu alhusna wanda suka yi ihsani suna da ihsani ihsani shine aljanna wa ziyada da kuma kari akan ihsani wato shine samun damar ganin ubangiji manzo Allah ya bayyana haka fi ma rawahu ibn jarir wa ibn abi hatim cikin abin da ibn jarir tabari da ibn abi hatim suka rawaito sarihan karara min hadisi abu musa wa ubay ibn ka'ab a riwayar hadisin abu musa al-ash'ari da ubay ibn ka'ab wa rawahu ibn jarir min hadisi ka'ab ibn ujra haka ibn jarir tabari ya kadaita da riwaya ta hanyar hadisin ka'ab ibn uzra haka ya zo cikin sahih muslim daga hadisin suhaib ibn sinan ar-rumi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin yace fa yukshaful hijab ko fa yakshiful hijaba sai Allah ya yaye musu hijabi ko shamaki fama u'tu shay'an ahabba ilaihim min an-nazar ila rabbihim basu tabba a taɓa ba su wani abu ba wanda za su ci kauna sama da samun damar ganin Allah ثم تلا هذه الآية بيان من الله يفعل وانا سي كرنت وانا آية للذين أحسن الحسنى وزيادة آية حديث يجي شيني واتو bayan an shigar da yan aljanna cikin aljanna ubangiji zai tambaye su me kuke so sai ce haba ubangiji bayan ka riga ka shigar da mu aljanna ka tsayar da mu daga wuta yanzu kuma babu me za mu nema kuma ce a ku dai ku nema haba me za mu nema sama da abin da muke ci shine sai ubangiji ya yi musu hijabi sai su samu daman gani sai su ganin Allah din ya fi shiga aljanna din ma dadi shine fa ma utu shay'an ahabba ilayhi min an-nazar ila rabbihim shi yasa za a yi wa kafirai hukuma ta hanyar hana su daman ganin Allah kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubuna za a yi musu samu su yamaki ba za su samu daman ganin Allah ba kaga dalilin yakan cewa mun ne su gaske to kaga da manzo Allah ya fassara ziyara da cewa shine an-nazaru ila wajhi Allah subhanahu wa ta'ala sai na biyu قوله تعالى قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه فسر مثال النبي فضل الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة كيوا كافرين تانا دك abin da kuka iya min kowa na karfi to me ake nufi da karfi anan idan shi hakika manzon Allah ya fassara wannan kowa da cewa shine arzamiyu harbi tsawon harbi da kibiya ko harbi da bindiga ko harbi da duka abin harbi dan manzo Allah ya fassara cikin hadisin da Uqba ibn Amir ya rawaito cewa ala innal quwwata ramyu ala innal quwwata ramyu ku saurara ku shi abinda ake kira da karfi shine harbi wato karfi a fadin a wajen fama ba abin da ya fi harbi tasiri to kaga mu'jizar annabi ta tabbata ke dan a yau ba abin da ya fi harbi din tasiri kaga makamai da ake harba masu cin dogon zango wanda za ga wani roken din ya ci kilomita dubu ɗaya wani dubu ɗaya da ɗari biyar kaga ya harbi ne kawai na'urar za a daddanna shi kenan makamin ya tashi daga nan wani ya samu hadaf ɗinsa kilomita dubu ɗaya da ɗari biyar na ba karamin abu ne wani irin wanda ake ta rigima da da koriya ta arewa tana yin su saboda ita duk wanda ta jarraba sai ta jarraba saitinsa ko nisan tarar da zai ci da wani birni daga cikin biranen america cewa ana yana da idan an tsana shi daga nan gurin ba inda zai sauka sai Los Angeles ko sai a ina ne to abin da America ba ta so ki to kaga ko shakka babu wannan tabbatar mu'jizar annabi ta tabbata ala innal quwwata arrami dai idan karfi ne kawai irin na soja da aka saba yi America da ba za su iya shiga Afghanistan ba ba za ma su iya shiga Iraki amma karfin harbi suke amfani technology kawai suke yaki da shi amma su iya taurarewa su tsaya a yi gaba da gaba in sun turo sojoji daga kasa sai su turo helikoptoci daga sama suna musu inuwa su sun hango ka tarar kilomita biyu hudu biyar su jefe ka da wani makami daga cikin wannan sun yi san na kasa shi kawai kama zai a matsayin ya kama fursunan yaki amma wanda shi aka faɗa ba in sojan kasa ne za a yi mutum da mutum ba laba-laban soja da lagakai lagakai da soja a duniya irin na amerika to amma tunda suna da kimiyya sai suka amfani da kimiyyar sojan yaki na'am ثالثا كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم ولأنهم بعد الأنبياء أسبق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب yake cewa abin nan marji'i na uku wato madogara ta uku wajen tafsiri shine maganar sahabbai musamman kuma ba abuta ilimi cikin sahabbai masu kulawa da tafsiri saboda me aka mayar da maganar su a mataki na uku wajen fassara alqur'ani da annal qur'an nazala bi lughati qur'ani ya sauka da yaran su wa fi asrihim kuma a zamanin su yanzu waɗanda suka rayu da abubakar ta ba balewa da sardauna su za su fi kowa fahimtar magana su sama da yanzu wanda za a sa masa magana da yanzu a talabijin ko a rediyo dan zai rika magana ne gurgurda yadda za da zamanin ba sai ya faɗi komai da komai ba an fahimta ko kamar yadda yanzu wanda yake rayuwa yanzu Allah ya kawo shi zamani irin na su Obasanjo shi zai fi kowa fahimtar su Obasanjo da Atiku amma zai da aka taso wani wanda ya mutu shekara arba'in aka sa masa magana Obasanjo ba zai fahimce ta ba sosai da sosai wannan misali ne ko da mutum da mutum haka ga magarin mutane irin wannan da buga misalin su wato fahimtar maganar su wannan zamani da su ya fi fahimtar maganar su to haka sahabbai kasancewar asaru tanzi suna nan da ne qur'ani yake sauka to za su fi kowa fahimta me ake nufi da shi alqur'ani din sannan manzo Allah na bayani za su fi kowa fahimtar bayanin manzo Allah da haka maganar su ake daukan ta a mataki na uku wajen fassara alqur'ani sama da maganar wani wanda zai zo bayan su maganar Allah da manzon sa sai kawai ta fita su karfi a fargen fassarar qur'ani ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب العلم kuma idan ka tsallake annabawa sahabbai su suka fi kowa gaskiya cikin mutane wajen neman gaskiya wa aslamuhu min al-hawa kuma su suka fi kowa kubuta daga san zuciya wa taharuhu min al-mukhalafati kuma su suka fi kowa tsarkakowa daga ayyuka na sabo na barna allati tahulu bainal mar'i wa bainat tawfiq lis-sawab irin ayyukan farnan da suke zama shamaki tsakanin mutum da gamdakatar wajen fahimtar gaskiya a san wato san zuciya idan ya yawa yana hana mutum fahimtar gaskiya ayyukan sabo idan suka yawa suna hana mutum fahimtar gaskiya to su sahabbai tunda sun tsarkaka daga san zuciya sun tsarkaka daga irin waɗannan ayyuka na sabo irin wanda aka jarrabu mutane da su a bayan shuɗewar su to kaga za su fi kowa samun taufiki wajen fahimta zin ala zalika anna ba'dahum da'a lahu an-nabiy sallallahu alaihi da'a lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ga irin wanda annabi kuma yawa addu'a irin Abdullah dan Abbas Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil kaga duk wannan wani abu ne sabab ne daga cikin sababa da zai sa ya samu tawfiki wajen tafsiri sama da wanda zai zo bayan sa aha ولذلك أمثلة كثيرة جدا منها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فقد صح عن ابن مس- عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع
fadin Allah ta'ala idan kun kasance marasa lafiya shine marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaib wato ko kuma kuna tafiya ko kuma ɗaya daga cikin ku bayan gida ya, ya same shi aw la mastumun nisa ko kuma kun shafi mata la mastumun nisa ya tabbatar da Abdullahi dan Abbas ya fassara al-mulamasa da cewa shine al-jima aw la mastumun nisa ba wai kawai ta mace ba da hannu a ko kuma kuka yi jima'i da mata falam ta juma'an ba ku samu ruwa ba fa tayammu musaidan to a lokacin sallah kuma ya to